الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدنيا دار الابتلاء جعل الدنيا دار الابتلاء وجعل الناس سعداء وأشقياء فسبحان من يدبر الأمر حاسب العلماء والأمراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وأشهد أنه عبد الله ورسوله سيد الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سادات الأبرار والأولياء أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وفي التقوى زيادة النعم ودفع النقم وتخفيف الألم قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم ونسخ آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم كل ذلك فتنة لهم وابتلاء قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عباد الله فالدنيا دار منح ومحن وأفراح وأفراح وأتراح وآمال وآلام فدوام الحال من المحال وما يكن في الأرض من حركة ولا سكنة إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى اختبارا منه لعباده وتمييزا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الحياة والممات وما تجرى بينهما والجزاء بعدهما عدلا منه ورحمة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عباد الله فهيهات أن يضحك من لا يبكي أو يتنعم من لم يتنغص أو يسعد من لم يحزن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها المسلم المبتلى اعلم أن الله ما منعك إلا لتعطى ولا ابتلاك إلا لتعافى ولا امتحنك إلا لتعفى يبتلى بالنعم وينعم بالبلاء والمسلم يستسلم لقضاء الله عليه ويحتسب أجر مصيبته ولا يسترسل مع نفسه بل يحبسها من الجزء والتسخط بالبلاء يرفع شأن الأبرار ويعظم أجر الأخيار يقول سعد رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه رواه البخاري وأحمد عباد الله فطريق الابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم ورمي في النار إبراهيم وذبح إسماعيل وألقي في بطن الحوت يونس وأمرض أيوب سنوات وألقي يوسف في الجب, في الجب وأدخل السجن ابتلاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وقد قال الله سبحانه وتعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله فالمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين وما سواها فهي عافية ففيها رفع الدرجات وحط السيئات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها المسلمون صلوا الله العفو والعافية من جميع الفتن والبلايا اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك بقوله صلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يؤط بعد اليقين خيرا من العافية صلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويمتثل ذلك بقوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ويقول أيضا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafaran sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu ya kuma tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya sanya gidan duniya gida ce ta jarabawa ya sanya mutane suka kasu gida biyu waɗansu datattu rabautattu waɗansu mutanen kuma kan gararru taɓaɓu tsarki ya tabbata ga Allah wanda ke jijjiwa al'amura wanda ke hisabi ga bayansa tun daga malamai da shugabanni da sauran talakawa ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina salati da sallama ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ina shaida lallai shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne shi ne shugaban masu tsoron Allah ga baki ɗaya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa waɗanda yake su ne jagororin masu tsoron Allah jagororin mutanen kirki baya ka ya uwa musulmi wannan juma'a ta mu yau muna uku ga watan jumadal ula hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama na da shekara 1442 a kidayen miladiya yau muna sha takwas ga watan goma sha biyu shekara ta 2020 daidai wannan hutuba za ta ƙara jawo hankali ne da lallashi da yin nuni da haskakawa akan cewa wannan duniya fa da muke ciki gida ce ta jarabawa haka Allah maɗaukakin sarki yana faci wannan duniya sai dai wanda ya bi tafarkin Allah ya tsoraci Allah to babu shakka a cikin tsoron Allah zai samu ƙarin ni'ima a cikin tsoron Allah zai samu tunkuɗewan azaba zai kuma samu sassauta raɗaɗi da wahalhalu da Allah subhanahu wata'ala ke jarabtan bayansa a cikin wannan duniya Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara komi shi ya kaddara aikace-aikacen bayi shi ya raba arziki tsakankanin bayi ya kuma jarabce su da hakan idan yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa wani bulukun bishari wal khairi fitina muna jarabtan ku da sharri muna jarabtan ku da alkhairi duk cikan waɗannan ƙofofi guda biyu fitina ce Allah subhanahu wata'ala yake yin ta ga bayansa yana nufin ne ya ga wane ne zai ci wannan jarabawa da yake masa lalle babu shakka duniya gida ne na ni'ima gida ne kuma na ukuba gida ne na bakin ciki kuma gida ne na farin ciki gida ne na raɗaɗi gida ne kuma na jin daɗi kuma ya kamata kowane musulmi ya fahimci cewa ba babu wani yanayi ɗaya da zai zama shi ne tabbatacce dawwamammi a cikin rayuwar duniya baya taɓa yiwuwa ka ga mutum yana dariya to face jiya ya yi kuka baya taɓa yiwuwa ka ga mutum yana walwala face jiya ya ɗanɗana ta baya taɓa yiwuwa mutum ya ci nasara face sai ya faɗa cikin baƙin ciki da damuwa na yau da kullum hakanan allah subhanahu wata'ala ya gina duniya allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani lallai za mu jarabce ku wale na buli wannan kun bishai'in min alkhawfi hakika za mu jarabce ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqasin min al amwali da tawayan dukiya wal anfusi da tawayan rayuka wa samarat da kuma tawayan kayan abinci da kayan marmari sai dai Allah ya ce wa bashiris sabiri kai masu haƙuri bushara su wane ne masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun sune waɗanda yake idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kaji suna nana ta cewa inna lillahi dama can mu kayan Allah ne shine ma'anin inna lillahi ba ma'anansa daga Allah muke ba dama can mu na Allah ne mallakan Allah ne da mu da abin da muka mallaka da duniya da abin da ke cikinta lillahi duk cika mallakan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah ne subhanahu wata'ala za mu koma Allah ya ce waɗanda suke wannan ula'ika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da salatota salatoci salati salati daga Allah mahalicinsu wa rahama kuma suna da rahama su ne suka cancanci Allah subhanahu wata'ala ya tausaya musu suka cancanci Allah subhanahu wata'ala ya datar da su ya musu gamdakatar wa ula'ika humul muhtadun kuma irin waɗannan mutane su ne shiryayyu da aka ya jama'a ya musulmi kowane musulmi ya sani cewa fa duk lokacin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya hana ka to yayi maka ni'ima ce da rahama domin ka gane shine mai badawa ka koma kamar rerece masa ka roko shi ya baka duk lokacin da kaga Allah ya jefa ka cikin jarabawa yayi maka haka ne domin ka koma zuwa gare shi shi kuma ya warkar da kai daga wannan jarabawa da ya maka duk lokacin da kaga Allah ya jefa maka wani ibtila'i to yayi haka ne domin ka fahimci cewa al'amura suna hannunsa ne kai kuma ka koma zuwa gare shi shi kuma yayi maka kuma kowane musulmi ya sani cewa ana jarabtan mutane da ni'ima kuma ana musu azaba da wato ana jarabtan mutane ta hanyar yin musu ni'ima ana kuma yin musu bala'i ta hanyar ni'imtar da su wato akwai lokacin da Allah subhanahu wataala yana nufin ya jarabci bayi sai ya jefa musu ni'ima akwai lokacin da kuma yana nufin ya musu rahama ne sai ya jefa musu ukuba duka guda biyun dai kamar yadda muka kawo a baya cewa jarabawoyi ne daga Allah subhanahu wataala abinda ake fata ga kowane musulmi ya miƙa wuya ga ƙaddaran Allah ya kuma nemi lada akan dukkan musiba da bala'i da ta same shi kada ya sallama ma zuciyarsa kada ya saki harshensa bal abinda ake nima bawa ya kama harshe kada ya rika yawan raki ga Allah subhanahu wataala kar ya rika nuna fushin shi akan dukkan jarabawan da Allah subhanahu wataala ya masa domin wani lokaci ma ta hanyar jarabawa ne Allah zai ɗaukaka darajanka ta hanyar jarabawa ne Allah zai girmama ladanka kamar yadda Sa'ad yake cewa na tambayi Annabi sallallahu alaihi sallama cewa a fadin duniya wani mutum ne aka fi jarabtansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an fi jarabtan annabawa sannan mutanen kirki sannan mai kamantawa sannan mai kamantawa annabi ce kai ana dai jarabtan ma mutane gwargwadon addininka wanda addinin shi ya zama yana da kauri addinin shi na da tsafta yana da kyau to to jarabawa ta fi fada masa jarabawoyin nan ko suna da yawa har mutane ma su yi ta zaginka akan kana kan gaskiya ita ma jarabawa ce mutane su ƙi sauraron gaskiyar da za ka faɗi bayan kana faɗin gaskiya ita ma jarabawa ce ballantana sauran nau'o'in jarabawa na yawan mace-mace kamar yadda Allah ya faɗi ko hali na tsoro ko hali na sarwantar masoya ko kuma hali na talauci da rashi duk waɗannan abubuwa suna cikin jarabawoyin da Allah subhanahu wata'ala yake mabayinsa jarabawa dai al'amari ne wanda yake annabawan Allah ma ba su kubuta daga gare ta ba a cikin jarabawa ne aka jarabci annabi Adamu ya wahala a cikinta domin ciro shi aka yi daga gidan aljanna aka kawo shi gidan duniya babu jarabawan da ta wuce wannan annabi Ibrahim kama shi aka yi duk da kasancewan shi annabin Allah masoyin Allah aka ci kurkuɗe shi aka ɗaure shi aka jefa cikin wuta sai da annabin Allah ya kwanaki da dama a cikin wannan wuta annabi Isma'il kama shi aka yi da umarnin Allah aka danne shi aka dadara mishi wuka akan za a yanka shi wanda daga baya Allah subhanahu wataala ya warkar da shi daga wannan fitina Allah ya fanshe shi annabi Yunus zaunawa ya a cikin cikin kifi Allah subhanahu wataala ya ce baicin ma annabi Yunus yayi ta tasbihi ga Allah to Allah yayi nufin ya aji annabi Yunus a cikin cikin kifi ne daga nan har tashin alkiyama shi annabi Yunus din ba zai mutu ba kifin ba zai mutu ba haka nan za su zauna daga nan har tashin alkiyama sai dai an yi dace annabi Ayyub annabi Yunus yayi ta ambatan Allah yayi ta ambatan Allah sai Allah subhanahu wataala ya tausaya masa sai ya tsamar da shi daga cikin wannan jarabawa annabi Ayyub shekara 18 sai samu ba shi da lafiya duk dai a nuna maka yadda annabawan Allah suke fada cikin jarabawa shi ko annabi Yusuf cikin cikin cikin abin nan rijiya aka jefa shi aka kuma jefa shi a cikin gidan yari sai da ya shekaru aru-aru a cikin gidan yarin nan bai zage kowa ba bai zubar ma kowa ba ga tsarkin zuciya ga tsaftan ɗabi'a ga kyan hali amma duk da haka sai da gidan yari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya jefa mishi wata musiba da wani bala'i sai dai jama'a duk musiban da bata shafi addini ba to karamar musiba ne akwai mafita a kanta musiban da ta shafi addini ta mai da mutumin kirki mutumin banza ko ta kai ga mai tauhidi ya koma yana shirka da Allah ko ta kai ga mai sunna yana yin bid'a to wannan ita ce musiban da tafi kowace musiba girma daga nan kuma sai musiban da take sanya mutum ya ta zunubi yana saban Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roki Allah ya ba ku lafiya ya warkar da ku daga fitintunu da bala'o'i ku roki Allah subhanahu wataala ya amintar da ku daga kowace irin azaba da bala'i ya juyar da musibo daga gare ku wanda barin waɗannan musibo da fitintunu za su iya kai mutum zuwa ga yabar addini manzo Allah sassan ya kasance yana addu'o irin wannan yana faɗin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali har ya zuwa ƙarshen hadisi da irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi domin kubuta daga musibu da fitintunu ne yau da kullum to muna roƙon Allah subhanahu wataala muna daga hannaye zuwa gare shi akan Allah subhanahu wataala ya yaye mana dukkan fitintunu da bala'o'i Allah ka ba mu lafiya ka kubutar da mu daga dukkan abin da ya dame mu cikin wannan ƙasa ta mu da garuruwan mu da kuma cikin al'umman musulmi gabaki daya abu na biyu a cikin wannan kutuba shine dangane da abin da ya shafi sake bullan cutan covid-19 kamar yadda ake ta raɗe-raɗe to mun ji gwamnatoci da dama tun daga gwamnatin tarayya har ya zuwa waɗansu daga cikin gwamnatocin jihohi suna ta shelanta ƙara bullan wannan cuta a waɗannan 'yan kwanaki da suka gabata to abu na farko muna jajanta mu gwamnati muna jajanta mu ainihin tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi da duk wani wanda ke da ruwa da tsaki cikin mulkin al'umma to muna jajanta masa ko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukake mana waɗannan musibu Allah ya kauda mana waɗannan bala'o'i Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya sannan abu na biyu muna ƙara yabawa ga irin matakan da gwamnatoci suke ɗauka domin ganin sun daƙile ci gaba da yaɗuwan wannan cuta na coronavirus ko kuma covid-19 da aka fi saninta da shi muna yaba musu gwamnatoci suna sa himma kwarai da gaske suna jajircewa suna yi da gaske don ganin cewa wannan cuta an dakushe yaduwanta a cikin al'umma a, muna da tabbacin cewa ko ko muna kyakkyawan zaton cewa suna yin haka ne domin ba da kariya da al'ummansu da talakawansu waɗanda yake su ne aka shugabantar a kansu to muna fatan duk abin da suka yi da kyakkyawan niyya kuma duk abin da suka yi wanda zai taimaki musulmi da musulunci da al'umman ƙasa to Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya taimake su duk kuma abin da suka yi wanda yake akwai cutarwa ga musulmi da musulunci ko kuma cutarwa ga 'yan ƙasa to muna fatan Allah ya haskaka musu su gane kuma su ɗauki tafarkin da yake shine mafi daidai abu na uku muna kuma kira ga su gwamnatoci musamman gwamnatocin ƙarni abin nan jihohi waɗanda suka lashi takobin cewa suna nufin su ƙara ƙulle jihohinsu har waɗansu jihohin ma sun kulle makarantu na boko to a jawo hankalin da muke so ma gwamnatocin a nan shi ne idan sun tashi rufe jiha to da allah sai bakin ƙoƙari su tsaya akan ababen da suke mallaka amma ababen da yake mallakan Allah ne to su bar mu Allah in kayan shi abin da nake nufi shine masallatai da makarantu na islamiyya da makarantu na matan aure da makarantu na tsangaya da makarantun allo da Allah gwamnatoci su kyala waɗannan wa'annan gurare mallakan Allah subhanahu wataala ne kada masallatanmu da makarantunmu su koma hannun 'yan siyasa idan 'yan siyasa suka ga daman mu rufe mu rufe in suka ga daman mu buɗe mu buɗe a baya lokacin da wannan cuta ta ƙulla babu wanda ya san wannan cuta tun daga malaman addini da su likitocin da gwamnatocin da malamai na makarantu na zamani tun daga farofesoshi da daktoci da sarakuna da hakimai da sauran talakawa babu wanda ya san yadda cutar take da aka baka da zaɓi sai abin da aka gaya maka cewa ita ce cutar haka dole za ka ɗauke ta wannan ya buɗe ƙofa waɗansu daga cikin malamanmu suka fahimci cewa tabbas akwai maslahan a rufe makarantu da masallatai malaman suka ba da fatoyi al'umman musulmi kuma ta kalli waɗannan fatoyi na malamai suka ba gwamnati goyon baya aka rufe masallatai aka rufe makarantu amma wannan ya biyo bayan fatoyin malamai ne waɗanda yake su ne suke wakiltan addinin musulunci a ban ƙasa fatoyinsu aka kafa hujja da shi aka rufe masallatai da makarantu ba umarnin gwamnatoci kawai cewa a rufe masallatai da makarantu ba domin waɗannan ababe duk cikansu mallakan Allah subhanahu wa ta'ala ne to a yanzu kuwa wannan bullan ta biyu alhamdulillah kusan samun wanda bai gane cutan coronavirus ba yana da wahala tun daga kan su likitocin da malaman da talakawa da duk masu mulki galibi an gane cutan corona alhamdulillah sakon da ministo kamin ministan Najeriya ya rika bada tun a wancan lokaci da ainihin jami'an tsaro sun rika ba da sanarwar cewa jama'a su kwantar da hankalinsu akan cutar corona kashi tamanin cikin mutane masu kamuwa da corona sukan kamu da corona su warke daga gare ta basu ma san sun kamu ba kashi tamanin cikin ɗari sukan kamu da ita su yi cutar su warke ba tare da masan sun yi ta ba wannan minista ya faɗi wannan na ji da kunni na maganin minista akan wannan kuma na gani a kafafen labaru kuma na ji a kafafen labaru sannan kashi goma sha biyar su ne idan sun kamu da cutan sukan san cewa sun kamu da ita amma in an yi musu magani suna warkewa kashi goma sha biyar cikin ɗari da aka kashi casa'in da biyar kwata-kwata ba maganan mutuwa akan al'amarin corona kashi biyar su ne ake tsammanin salwantar rayuwa amma shi ma kamar yadda suka ba da sanarwa cewa idan cutan ta haɗu da tsufa da waɗansu cututtuka masu haɗari kamar ciwon zuciya ko hawan jini ko ciwon suga ko ciwon asma irin waɗannan cututtukan idan cutan ta haɗu da tsufa ta kuma samu irin waɗannan cututtukan to su ne ake tsammanin mutuwa a kansu to kenan mun riga mun gane cutan corona kenan kashi 80 cikin 100 ma ko sun kamu da ita ma za su warke kashi 15 in aka yi musu magani za su warke kashi biyar ne in ya haɗu da waɗancan manya-manyan cututtuka yake iya haifar da mutuwa to idan dai haka cutan corona take baya halasta a rufe ɗakin Allah saboda ita in dai wannan ita ce tadanta kamar yadda su masanin ƙwararrun suka faɗi to wannan baya halasta a rufe masallatai da makarantu ɗakin Allah saboda wannan cutan kuma dama can na sallajinan da'awa ta fitar da takarda wanda a ciki ta nuna ma gwamnati cewa idan an gama yaƙi da korona za kuma a zo a yaƙi da fitsara da lalata da ɓanna da za ta ƙara yaɗuwa cikin al'umma to kuma ga nan fitintunin ƙaruwa suka yi harkan kidnafin ƙaruwa ya yi bayan harkan koronan nan saboda ana wa'azi ma ana nasiha ana faɗakarwa ya ake kwashewa ballantana a ce an daina wa'azi ga baki da rufe makarantu an rufe masallatai to kaga yana da kyau a dubi waɗannan abubuwa da idan basira kuma mu mai da hankali ko kuma muna kira ga gwamnati ta ƙara mai da hankali akan harkan tsaro sama da yadda ta mai da hankali akan harkan korona domin a harkan tsaro kowa ya san irin yadda yake cin rayuka kowa san yadda yake salwantar da dukiya kowa san yadda yake take haƙƙin bil'adama kowa sun yadda yake cusa tsoro da razana a cikin zukata kowa sun yadda harkan tsaro ya mai da tattalin arziki baya da walwalar rayuwa wanda yake cutan korona ko bai dauki kashi biyar cikin ɗari na harkan matsalolin da tsaro ya haifar mana ba balhasali ma malaria ta fi haɗari sama da cutan korona ƙididdiga na majalisar lafiya ta duniya ta yi nuni a kan cewa a duk shekara mutum miliyan 100 a najeriya ake fargaban su kamu da cutar malaria mutum 300 suke mutuwa a shekara a cutar malaria a daidai lokacin da yake a cutar corona tsawon shekara ɗayan nan da ta fara har ya zuwa yanzu a najeriya duka-duka mutum dubu nawa ake maganar sun mutu har yau ba su kai dubu biyar ba to kaga kenan a shekara cutar da za ta kashe mutum dubu uku. da cutar da za ta kashe mutum dubu biyar wata cutar ya kamata a mai da hankali a kanta to da aka muna kira ga gwamnatoci a kan su zo su kalli wannan abu da idan basira sannan kuma su sani cewa fa mu yanzu a ƙasar nan yanzu muna rayuwa ne mu dai ba 'ya'ya ba mu ba bayi ba domin duk wadda kake ganin shi yanzu a najeriya yanzu yana fitowa yi magana akwai yiwuwan gobe ya zama bawa sai an fanso shi sai an biya kudin fansa ka zama bawa kenan so a maida mana da hankali akan wannan matsalin ita tafi damun yanzu babu laifi a dauki matakai din na kare covid-19 din amma harkan tsaro ita tafi damun kuma ina shelanta mu al'umman musulmi umarnin da shugabanni suka bada na addini akan cewa lalle matsalan nan fa tana da bukatuwan a ci gaba da kunuti akan ta ashek abdullahi balalau ya ba da wannan umarni shugabanni ma da dama sun ba da wannan umarni cewa lallai matsalan nan ta kai ga a masallatanmu limamai su ci gaba da yin kunuti a kanta sannan ɗaiɗaiku a riƙa yin addu'o'i a duk gaba da aka samu wanda aka gabatar da wata ibada zuwa ga Allah don haka sai mu sa himma mu nemi taimakon Allah sannan ba zai yi in dakatar da wannan kwaɗu ba ba har sai mun ƙara jinjina ta musamman baya ga godiya ga Allah subhanahu wata'ala ga gwamnatin jihar Katsina wanda ta yi da gaske baya ga taimakon Allah subhanahu wata'ala har aka kubuto da waɗannan matasa namu da aka yi kidnapping ɗinsu aka yi garkuwa da su satin da ya gabata aka kubuto da su su 344 to godiya ta tabbata ga Allah kuma jinjina ya kai ga gwamnatin jihar Katsina Allah ya saka musu da alkhairi kafin wannan gwamnatin jihar Borno ita ma mun san irin kokarin da take Allah ya saka mu gwamnati da alkhairi da sauran mataimakansa ita ma gwamnatin jihar Kaduna akwai wani shiri da muka samu labarin tana yi akan wannan daji na birnin Gwari wanda ke da hekta 140 da wani abu akwai wani kwakwarin shiri wanda yake matukar dai an kammala wannan shirin kuma an aiwatar da shi to zai dakushe matsalar rashin tsaro zai kuma taimaka matasa su samu aikin yi ita ma Allah ya taimake ta kuma ya saka musu da alkhairi kuma a ƙarshe cikin juyayi da alhini mana ta'aziyya na rasuwan tsohon shugaban jama'atu Isra'il bid'a kamata sunna na jihar Kaduna Alhaji Tukur Isa da Allah ya masa rasuwa da safiyan yau mun sani cewa ya dade yana shugabancin Izalatul Bid'a kamata sunna har watanni biyu bayan nan da ya ga jiki ya dan yi mishi tsanani a lokacin nan ne ya aje shugabancin ya mika ta zuwa ga shugaba na yanzu to gashi tsakankanin wannan al'amari watanni biyu kenan yau Allah madaukakin sarki yayi masa rasuwa muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya karbe shi a matsayin shahidi domin ya mutu ranar juma'a mu kuma Allah ka samu cika da imani sauran mamatan musulmi akwai wanda aka kawo zami jana'izan ta yanzu muna fatan Allah ya gafarta musu ya kyautata karshen mu ya datar da mu duniya da lahira اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا, ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هذا وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك